أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu karanta Allah ya muna muwafaqa da abin da zamu saurara muna nan dai cikin kitabu mawaqitis sala littafin da ke magana akan hukuntan sallah yanzu za mu shiga sabon babi mun ƙare babu tabkiri bis salati fi yawmi ghaimin fi yawmi ghaimin shi muka ƙare don haka yanzu a shiga sabon babi to bismillah باب الأذان بعد ذهاب الوقت babul adhani ba'da zahabil waqti wannan babi na magana akan hukuncin kiran sallah bayan har lokacin sallah ya wuce ana kiran sallah ga sallar da wakatinta ya wuce ko ba a yi wannan tarjama abin da za ta yi magana kenan ana kiran sallah bayan ita lokacin sallar ya wuce to abin da wannan ah, tarjama ta kunsa kenan kuma abin da a amsa i ana yi domin an ruwaito a hadisul babi za su tabbatar da haka hadisan wannan babi za su tabbatar da ko da sallah wakatinta ya wuce ana iya mata kira ana iya kiran sallat to حدثنا إمران بن ميسرة قال mm.
حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فالتجأوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقد دنا هاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قل فأذن بالناس بالصلاة فتولى فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى
حدثنا إمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله قال أخاف أن تناموا عن الصلاة قال بلال أنا أوقظكم فالتجأوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام فاستيقظ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أينما قلت قال ما ألقيت علي نومة مثلها قد قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى wannan hadisi imran ibn maisara ya zanta da mu inji imam al-bukhari qala yace haddathana muhammad ibn fudayl yace muhammad ibn fudayl ya zanta da mu qala haddathana husayn yace husayn ya zanta da mu an abdullah ibn abi qatada ya ji daga abdullahi ibn abi qatada abdullahi ibn abi qatada shi kuma an abi ya ji daga babansa qala abin da yake cewa sirna ma'an nabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama laylatan mun yi tafiyar dare wani dare tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a wata riwaya yake cewa asraina ko saraina mun yi tafiyar dare sirna mun yi tafiyar dare asraina mun yi tafiyar dare saraina duk dai ma na su da
mun yi tafiyar dare a wata tafiya lailatan wani dare fa qala ba'dul qaumi sai sashen sahabbai da suke tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wannan tafiya akwai sabani akan cewa wace tafiya ce wace tafiya ce riwayoyi daban-daban sun tabbatar da wannan sabanin a riwayar muslim hadithin abu huraira ya ce waƙa inda ruju'ihim min khaybar lokacin da suke dawo wannan waƙi'a ta faru a lokacin dawowar annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai daga khaybar kaji magana ɗaya kenan a riwayar abu huraira a riwayar abdullahi ibn mas'udin wanda abu dawud ya rawaice ta shi kuma abin da ya ce aqbalan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wasallam min al-hudaybiyya daga hudaybiyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga hudaybiyya laylan da daddare fa nazala fa qala man yakla'una fa qala bilal ana yace to zamu kwanta wane ne zai kula mana da lokaci kan lokacin sallah ya wuce bilal yace ni ya rasulullahi kaji wannan ɗaya kenan na biyu kenan sai na uku zance na uku kuma hadisin zaid ibn aslam zaid ibn aslam shi kuma imam malik ya roce shi a cikin muwatta abinda mursalan ya roce shi mursali a cikin muwatta imam malik abinda yake cewa an rasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi dariqi makka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta'risi a hanyar makka kawai sun yi runumi a hanyar makka anan ne wannan waƙi ta faru kaji zance na uku zance na hudu na ata ibn yasari shi kuma hadisi ata ibn yasari shi ma mursalan abdul razzaq a musannaf ya roice shi yace anna zalika kana bi dariqi tabuk a hanyar tabuka ne kaji zance na hudu wa kadhalika fi hadisi uqbat ibn amr haka ma hadisin uqbat ibn amr shi ma yace ala dariqi tabuka ko fi bi dariqi tabuka wanda imam al-baihaqi a dalailun nubuwa shi ma ya roice shi bi dariqi tabuka sannan a wata riwaya ta abu dawuda kana zalika fi gazwati jeshil umara aka ce a yakin gazwatu jeshil umara wannan al'amari ya faru watan akwai dai sabani a ciki kamar yadda in an tuna can baya wannan sabanin mun taba karanta shi na lokacin da ya kawo shi Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi to ko dai wanne ne abin da ya faru ƙada ba abin ƙomi sashen sahabbai sai suka ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam an rasta bina ya rasulullah me zai hana ya rasulullah a dan yi rurumi ka dan yi rurumi da mu abin da ake ce ma rurumi tafiya matafiyi ne in yayi tafiya da daddare yayi tafiya yayi tafiya ya gaji da tafiya to sai can ƙarshen dare sai a dan tsaya in aka dan tsaya mai hutawa ya huta in za a yi bacci a yi bacci in za a ci abinci a ci abinci wannan shi ake ce ma ta'arisi ta'arisi shine rubuni matafi ya yi tafiya ya yi tafiya daga can ƙarshe sai a samu wani wuri a ɗan zauna don a iya da dare saboda ni saboda a huta ko bacci ko cin abinci mai wanka ma ya wanka mai wata bukata duk ya bukata to wannan ɗan zangon da za a tsaya a yi shake ce ta'aris khalili arris inda kahwati rabi shake ce ta'aris to sai suka ce ya rasulullahi mai zai hana ka tsaya kai rurumi da mu a nan domin annabi sallallahu alaihi shine jagaban tafiyar inda duk ya tsaya nan tsaya za ta tsaya in yace a tashi a tafi tafiya za a yi za ka suka ce lau arrasta bina ya rasulullah qala aqafu an tanamu an as-salati yace abin da yasa ina jin tsoron an tanamu ku yi bacci an salati har lokacin asuba ya wuce ana bacci abinda nake ji maka mu tsoro kenan kuma haka ta faru abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace aqafu dinna haka ta faru aqafu an tanamu ina jin tsoron an tanamu an salati ku yi bacci an salati ba a yi sallar asuba ba har lokacin ta fita qala bilal sai bilal yace ana uqizukum yace ya rasulullahi ni zan ta da ku na dauki wannan nauyin amma a waccan riwaya man yaklauna wa zai dauki nauyin ta da mu in mun kwanta kada lokacin sallah ya wuce sai bilal yace ana ya rasulullah ina dauki wannan nauyin ya rasulullah amma a wannan riwaya ana uqizukum qala bilal ana uqizukum kaga sai a dauka kamar an yi hasbi ne na waccan riwaya eh an yi hasbi an ijazi ne kuma an yi hasbi ne Mm, ijazi ne na hasbi ana uqizukum faltaja'u wa asnada bilal dhahrahu ila rahilati faltaja'u sai suka kwanta suka cingida sai bacci badruddin al-aini yace an karanta shi da sigar madi faldaju sai suka kwanta kuma an karanta da siga amri faldaju don haka ba dama kowa na iya kwanta kuna iya kwanta ku kwanta iddaju kina ku kwanta amma faldaju sun kwanta ana ikhbari ne ba da labari ne amma faldaju ku kwanta amma faldaju sun kwanta وأسند بلال ظهره إلى راحلته سي بلال يجنجنا بايش إلى راحلته زواج أبي حوشي أنت هنا تنافل فيلي har ya ya gaji sai dan jingina ga dabbar shi wannan jingina sai ta zama kamar dan bango haka sai jingina idan rabilati fa ghalabathu aynahu sai idanunsa suka rinjaye shi sai bacci fanama sai bilalu ya yi ta bacci ya ta bacci fasta ya nabiyu sai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sai ya tashi ya farka wa qattala ahajib shams manzo Allah sallallahu alaihi shine farkon wanda ya ya farka manzo Allah shine farkon wanda ya farka wa qattala ahajib shams alhali ko da manzo Allah sallallahu alaihi yake farkawa ina ai gefen rana har ya bullu rana har ta bugi fuskokinsu su ba magana alfijar ake ba ko gari ya waye rana ta bugi huskokinsu faƙala ya bilalu sai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce ya bilalu a ga farko wanda za a tuntuba bilalu shi ya dauki wannan nauyi manzo Allah ya ce ya bilalu aina ma qulta ina alqawlin ana uqizukum yake ina kwana eh ana uqizukum da kace ina ina wannan zance yake shine aina ma qulta magana ka ta cewa ana wuƙi zuku mina take qala ma ulqiyat alayya nawmatun mithluha qaddu yace ya rasulullahi ai wani irin bacci ne aka sako man wanda ni tunda nake ban ma taba jin irin shi ba ba a taba jeho man irin wannan baccin ba kaddu da dai rayuwa ta kwata kwata ban taba jin irin wannan baccin ba qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha qabada arwahakum Allah tabaraka wata'ala shi ya karbi arwahakum rayuwarku ya damke ta hina sha a lokacin da ya so wa raddaha alaikum hina sha ya bilal ubangi tabaraka wata'ala kuma ya dawo muku da rayuwarku shine rayukanku lokacin da ya so mai don ku da mai haka nan Allah tabaraka wata'ala ya ce shine watan ubangiji wanda yake karbar الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامه ko sai gwargwadon irin yadda ubangiji tabaraka wataala su awa ɗaya za ka yi awa biyu za ka yi minti talatin za ka yi sai Allah tabaraka wataala ya dawo sai ga an farka amma wanda ya yi bacci da shi da wanda ya mutu su saboda bai da tasiri bai san me ke faruwa ba kamar yadda wanda ya mutu bai san bai da tasiri bai san me ke faruwa ba to haka shi ma bacci wata karamin mutuwa ce a waccan riwaya da muka karanta a muwadda annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam domin ya ba da labarin gaibi an fahimta sai ya ce wa sayyidina abubakar ka san abin da ya sa bilalu ya yi bacci ka san yadda bilalu ya yi bacci ya ce a yace Allah wa rasulu ala Allah da mazan su suka sani yace shedan ne ya taho yana ta girgiza shi yana ta girgiza shi kama yuhadda usariyu an tuna ku can cikin wada yadda aka da kasan ana girgiza yaro ana so ya bacci ana dan girgiza ana dan girgiza shi nan bacci na kwasa sai bacci na kwasa shikenan sai ya bacci kasan wata wata dubara ce ta iyaye mata in suna so yaro ya bacci sai a ta dan girgiza shi yace to haka shedan ya zo ya girgiza bilalu a hankali a hankali habbace kwashe shi sai na faɗa musu abubakar haka ana nan sai kira bilal da ya kira bilal da zuwan bilal ya ce wallahi ya rasulullahi watan shedan ne ya rike girgiza ni kamar yadda ake girgiza karamin yaro har na yi bacci wallahi haka aka yi sayyidina abubakar ya kalli manzo Allah ya kalli sai ya kalli bilal bilal bai san sun yi wata magana ba dan ana ƙara sallar sayyidina abubakar shi addabda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine yake cewa ka san yadda bilalu ya haye bacci bacci ya kwashe shi ya ce kaji kaji shi kuma bilalu na can nesa sai ga shi da aka kira shi ya taho yana ba da bayanin yadda manzo Allah ke faɗa masa sayyidina abubakar irin sayyidina abubakar ya ce wallahi na rantsi da Allah lalle manzo Allah yake na rantsi da Allah manzo Allah yake yace inna Allah qabada arwaakum hina sha'a wa radda alaykum hina sha'a ya bilal kun fa'azzin bin nasi kaji dalilin kawo wannan hadisi a wannan tarjuma ya bilal ya kai bilal kun fa'azzin bin nasi bis salati tashi kai wazana mana ka kira sallah ka sanar da mutane mu tashi mu yi sallah kaga shine dalili cewa babul adhan ba'da zahabil waqti a asuba dai ai wakati ya tafi asuba da wakati ya ce har rana ta kullu ta bugi huska to magana wakatin asuba ya wuce amma tare da haka annabi sallallahu ta'ala sallam ya ce ayi wazana na sallar asuba ayi kiran sallah na asuba yace azin bin nas bis salati fatawadda sai mun Allah sallallahu sallam ya alwala falan martafa'at ash-shams lokacin da rana ta daukako wa biyadat taifari taifari ibiyabba ibiyabba ibiyabba watan fi'ili guda biyu ne watan duk asalin shi guda ne amma za ka ga ma'auni ya canza saboda ziyada akwai ibiyabba akwai ibiyabba shi ibiyabba shi ne wa if'alla if'alla kama a ce ihmarra ibiyabba abu ya koma ja ibyadda ya koma fari kaga babu alif kenan ko sannan akwai ibyadda da alif shi ma ya koma fari amma farin ba dindindin ba wai ya dan yi fari wani lokaci wani lokaci ya koma ja to shine launin ghairu thabit sai a ce if'alla amma launin thabit sai a ce if'alla shine waf'alla وفعل ذا علف في الحشو رابعة وعاريا وكذا كفبا يجعتدلا نجي ابن مالك أتكلم لامية الأفعال ينا مغانا أكن أوزان نزيادة وزنونا نزيادة يتدك يتكي أقول إفعال كما أتكي إحمار يتكي ذا علف مي علف وعاريا أقول يوم بليد علف كما شين إفعال لك إفعال ذا علف في الحشو رابعة انت لسه هذا زمان هدو اف ال هذا الف الذي زمان هدو اف ال الف زي زمان هدو شيني رابعة وعاريا akwai kuma wanda bai da alif din shine if'alla kamar ihmarra ihmarra to ma'anoni su daban-daban ne saboda a tasrifi kowace ziyada ka gani tana da ma'ana kowace ziyada ta gani tana da ma'ana to if Allah wanda bai da alifi shi idza kana lahu launun sabitu ihmarra ya koma ja kawai dindindin ibyadda ya koma fari dindindin ko sai a ce yayi ja amma ihmarra yakan yi jajaja wani lokaci wani lokaci ya koma fari shine yahmaru taratan wa yasfaru ukhra to shine bambancin wannan sai ce ibyada to saboda ita rana ba kala ta dindindin gare ta ba an gane wani lokaci ta yi fari fari ya danganta da shi lokacin wani lokaci kuma sai ga ta yi ta yi jadida saboda lokaci launin ta ba dindindin bane don haka sai amfani da wannan wazani yace wa biyada wa biyada sai ta yi fari fari kama fasalla sai annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya tashi yayi sallah ya tashi yayi sallah tare da dukkan sahabbai gaba ke dai ayarin gaba dai annabi sallallahu alaihi sallam ya tashi yayi sallah amma kada a mance da shi hadisin nan yana magana ne tarjama tana magana akan hukuncin yin kiran sallah bayan lokacin sallah ya wuce kaga kenan mudabakar hadisin da tarjama shine qum fa azzin bin nasi bis salati don ko da yaushe kada a mance mutabaka don in tahiya ta yi tahiya wani ana mance mai adalilin ma kawo hadisi dalilin kawo hadisi na haka kakan samu hadisi daya ya karraru saboda mutabaka ce ta bambanta shan inda aka kawo shi bukatar kaza ta sa aka kawo shi a karkashin tarjama kaza nan kuma abin da ya sa aka kawo shi bukatar kaza ta sa aka kawo shi akan tarjama kaza to
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
to kaga daga cikin abubuwan da wannan ah, hadisi yake karantarwa akwai abubuwa da yawa waɗanda wannan hadisi yake karantarwa daga ciki akwai dalilin ranka fawa'itai sallar da ta wuce to za a ranka ta sallar da ta wuce wajen lokacin ta ya wuce ba za a ci shi ta tafi ba a za a ranka ta inda uzuri ne laisa alal fawr suka ce ba dole bane da gaugawa yanzu yanzu ai ai in dai da uzuri ne ai kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tashi ya farka fatawadda falan martafa'at ash-shams sai da dan jira kaɗan rana ta dan ɗaukako wa biyadat ta dan yi fari aka ce dalilin wannan kasancewar da uzuri ne har sallar ta wuce amma wanda sallar shi ta kuce mai babu uzuri to shi yajibu alaiha qada'u ba alal faul wannan da zaran ya tuna take kawai ranka ta ba wani saurarawa ba wani jinkirtawa ko kadan saboda bi saboda bai da uzuri bai da uzuri daga cikin dalilan wannan kenan sannan kuma suka ce rakata alfajiri wannan yana daga cikin dalilan ba dole ba ne a ranka ta in ji su kashi ba dole ba ne a ranka ta domin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ruwaito ya ranka rakata alfajiri ba wadda ta kuci har wasu na cewa to aka sani ko ya rakata alfajiri din kafin ya kwanta wasu suka ce a'a ba a tunanin tsakanin a rakata alfajiri har a yi bacci wanda wanda za a ce an samu wani hutu a sa wani ya tayar tsakanin hudu alfijir don bayan ta sai alfijir ya hudu rakata alfajir za ka dai ittifaki cewa ba a yi rakata alfajir ba aka kwanta kuma da aka tashi ba a rankata ba amma wasu kuma suka kawo dalilai na cewa ana rankata Mhm. sannan kuma cewa jigon abin da ya sa aka kawo hadisin shine halaccin yin abin nan kiran sallah ga sallar ta wuce babu man salla bin nasi jama'atan ba'da zahabil waqti wannan babu yana magana akan wanda ya salla hukuncin yin salla da mutane jama'atan bisa kan jam'i kuma ba'da zahabil waqti bayan wakati ya wuce an fahimta ayi sallar jam'i ba wakati ya wuce azhar ce lokacin ta ya wuce amma waɗanda suka yi musharaka da ita su ma duk ba su yi azhar din ba eh azhar ce duk ba su yi la'asar ɗin ba in la'asar ce sai su haɗu su yi la'asar ɗin nan in la'asar ɗin ce ko su yi azar ɗin nan in azar ɗin ce jam'i to wannan shine tarjama tana karantar da wannan na'am hukuncin yi haka ga حدثنا معاذ بن فضالة قال مم.
حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة مم.
عن جابر بن عبد الله نعم.
ان عمر بن الخطاب نعم.
جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت اصلي العصر حتى كانت الشمس تغرب قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها وقمنا إلى بنهانا وتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب
حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطهانا فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فل- فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب wannan hadisi ma'azu na fudala zantar da mu ya ce haddana hisham hisham ya zantar da mu an yahya ya karbo daga yahya ya ce an abi salama ya karbo daga abi salama an ce yahya ibn waki'in ne nan yahya ibn waki'in ne ya ce an abi salama an jabir ibn abdullahi ya karbo daga jabir dan abdullahi al-ansari abin da yake cewa anna umar ibn al-khattabi sani dai sai na umar ibn al-khattabi jaa yawm al-khandaq yazo yazo ranar yakin khandaq shine yakin watan gazwatul ahzab gazwatul ahzab akan ce da shi kuma yakin khandaq akan ce da shi kuma gazwatul ahzab san an yi shi shekara ta hudu ga hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma madina da shekara hudu aka yi shi to yace ranar yakin khandaq din nan sai na umar ibn al-khattab ya taho ba da ma garbata shamsu ba rana ta fadi faja ala yasubbu kuffar quraish sai ya hadu yana zagin kafiran quraishawa yana zagin kafiran quraishawa kaga kenan halaccin zagin makiya Allah amma da abin da ba a fasha ba da abin da ba a fasha ba eh da haka aka ce domin sai na umar ibn al-khattab ya yi ƙarfi ya yi alfasha sai dai zagi wanda shari'a ta yadda da shi wanda babu alfasha a cikin shi domin su suka zamo sanadi na ɗauki hankulan musulmi har ya zama wakatin sallah ya kuce musu don haka sun yi wani babban sanadi na shari don haka sai na umaru ya ta zagin su faji ala subbu kufara quraishin ya haɗu yana zagin kafiran quraishawa qala yace ya rasulullahi ma kuntu usalli al-asr hatta kadat ash-shamsu taghrubu yace wallahi ban kusata in sallaci al-asr ba har lokacin da gashi rana ta kusata ta fadi ko ban yi al-asr ban yi al-asr qala an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ma sallaituha ai ni ma din ban sallace ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa qumna ila buhana faƙumna sai muka tashi ila mutahana in ji jabir ɗin abdullahi al'asari shi ne rawi ya ce sai muka tashi ila mutahana zuwa ga wani kwari fata wadda alisalati sai mun Allah sallam ya yi alwallah don ya yi sallah wata wadda amana hamuma muka yi alwallah don mu yi sallah fasallar asra sai annabi sallallahu ya sallaci la'asar da mu shi ake shi akwai riwaya ta isma'ili ta sallalina dan in duba ɗauko binan ba ita tarjama ba ta bayyana ba ta bayyana an ce fasalla kawai yayi sallah kaga kamar zahirin abin yana nuna fasalla yayi sallah mun farida ko shi kadai to in ya karanta da haka to ina kuma jama'atan man salla bin nas jama'atan ba'da dhahabi ba'da dhahabi alwaqt wata riwaya ce ba'da alwaqt ay ba'da dhahabi alwaqt kenan don haka ana kaddara sallah din akwai bina yayi sallah bina tare da mu ba'da ma gharabat ash-shamsu ba rana ta fadi summa salla ba'da al-maghriba sannan ya sake sallah da mu wato ya sallaci al-maghriba maghriba tare da mu ba'da ha bayan ya sallaci la'asar aga ya sallaci la'asar sannan ya sallaci maghriba kuma ya nuna wajabcin jera sallolin da suka wuce kaga la'asar ita aka bari amma yanzu ko da aka wannan magana magariba ta yi amma ba har da magariba ba sai da aka waro ita la'asar din aka yi ta sannan kuma aka zo aka yi magariba kaji wannan kenan sannan kuma halaccin tsirarren sallah ana iya yin ta jam'i ga waɗanda ta kuce ma sai su yi ta jam'i wanda shi ne dalilin kawo wannan tarjama kuma shine dalilin kawo wannan hadisi
babu man man nasiya salatan falyusalli idza zakaraha wa la yu'idu illa tilka salat babu man nasiya salatan falyusalli idza zakaraha wa la yu'idu illa tilka salata wannan babu yana magana akan wanda ya manta sallah daga cikin salloli falyusalli idza zakaraha ya sallace ta in ya tuna ta wala yu'idu illa tilka salat amma ha bai mayawa sai wannan sallar in ko sun kai shekara na kamar shekara ko shekara ɗaya ko shekara biyu ko shekara na mutum ya manta sallah da ya manta sallah sai yanzu ya tuna ta yanzu ya tashi ita kadai zai yi wa ita kadai zai yi wa an fahimta wala yu'idu illa tilka as-sala ba zai mai ba sai wannan sallah ita kadai